Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kawo mu wannan babbar rana ta talata takwas ga watan safar inda ake gudanar da gagarumin maulidin annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a wannan mashhuriyar zawiya zawiyan maulanmu ashef usman bin ashef idris inda za mu saurari jawo ayan nan wanda ke magana akan annabi muhammadu babban mai bayani shi ne ashef usman bin ashef idris kusfa zaria akan makallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لذة الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنئم وأفلح وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وآل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ka wannan rana mai albarka ranar da za mu gudanar da maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a wannan shekara na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai a yanda karatun mu ya zo kan bayanin hadisin isra'i da miraji a wannan littafi mai albarka littafin muhtar al-ahadisun nabawiyya wanda muke cikin harafin ba wanda harafin ba din wannan shine hadisi na goma sha hudu inda sayyidul wujudi wa alamu shuhudi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yake cewa بينما أنا في الهتين منقطعا إذ أتاني آت فقدما بين هذه إلى هذه فاستهرج قلبي ثم أتيت بقصف من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي بماء زمزم ثم هشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق يضع هدوه عند أقصى طرفه فهملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما هلكت فإذا انتهى آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه إن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم wato wannan hadisi annabi na bayanin zuwan da yi na isra'i da miraji shine qur'ani ta tabbatar da wannan magana Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Allah Ubangiji Azza wa Jalla shi ne ya tabbatar da wannan abin da ya faru nan na Isra'ila Miraji gaskiya ne har ya kawo sura kusan da guda sunan ta kenan surar Isra'i an kawo aya guda kuma a farko kuma aka can cikin suran wallajin shi ma aka ta bayani akan abin da ya faru na Isra'i da Miraji Allah ya ce wa ja'alna kullu shay'in sababa wa ja'alna li kulli shay'in sababa kowane abu muna sanya dalili a kan shi to ita kisan isra'i da miraji tana da kaman baki ɗaya da kisa guda ɗaya ne amma tana da zango zango zango zango kaman guda bakwai ne zanguna zanguna guda bakwai ne wato zangon farko tafsirin aya da aka karanta ka san tafsirin ayan to zangon farko kenan zango na biyu abin da ya faru daga makka zuwa baitul muqaddas ya ki sama isra'i zango na uku abin da ya faru daga barin baitul muqaddas zuwa sama ta daya ina zango na uku kenan zango na hudu abubuwan da suka faru tun daga sama ta daya har zuwa saman bakwai zango na biyar abin da ya faru daga saman bakwai har ya zuwa zatul muntaha zango na shida abin da ya faru a tadan Allah zango na bakwai abubuwan da suka faru kuma a wuta da aljanna da kundin an dawo gida wurin mutane zango zango zango bakwai ne shi Allah ya cewa bismillahir rahmanir rahim a zangon farko shi da tafsirin aya ya subhanallazi asra bi abdihi tsarkin sarauta ya tabbata ga ubangiji wanda ya isra'i da miraji da babban bawan shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kamar kai tambaya ne wannan abu da ya faru an yi shi da rana ne ko ko da daddare ko da mayaci halace lainan lainan da daddare aka yi shi da daddare aka yi shi to wannan tafiya an mishi daga ina ka fara zuwa ina shi Isra'il sai Allah ya ce min al-masjid harami an fara daga masallaci mai alfarma a nan duniya kuma ila al-masjid a ƙasa an kai har zuwa masallacin nan da ake cewa baitul muqaddas Allah zai baraka na haulahu wanda muka sa albarka a dukkan duniyawayan wannan masallaci da albarka mun kai annabi wannan waje ne linuriyahu min ayatina kun mu nuna ma annabi ayoyinmu innahu huwa samiul basir domin shi Allah shi mai ji ne ba da kunna ba ko mai gani ne ba da idanuwa ba isa yake so ya ga manzon shi masoyin shi domin ya je ji zance shi kuma ya ga muhallaci shi a wannan aya Allah ya ba da tsaraba tsaraba tsaraba ga al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda suka taya annabi farin cikin wannan tafiya da yayi wannan tafiya da annabi yayi ya je dawo to duk masoyan shi da muka taya farin ciki to ga tsarabu na annabi ya zo mana da shi kuma tsaraban farkon a cikin wannan ayan farkon kuma saboda mu'ujiza na alqur'ani da gwaninta na alqur'ani sannan fara ce mana subhanallazi asra bi abdihi da annabi zo na wannan bayani yace a subhanan nan al'umma na an ba su tsaraba ne tsaraba daban-daban daban-daban aka ba su tsaraban farko Allah ya ba su yin tasbihi kuma ya shigar da tasbihan mala'ikun sannan bakwai ɗin nan duka a cikin wannan tasbihin kuma yi mana bishara da cewa duk wanda ya karanta wannan tasbihin za a ba shi ladan tasbihan mala'ikun nan na sannan bakwai baki ɗaya da Allah ya ce mana subhanan nazi a fara bi abdihi kamar da shi duk wasu شيخ الإسلام وقرة الأنام ونانا شيخ الأنبياء رجال حميد السوا أتكن كنا شريعة حمدا لمن في ذكره قل سيروا إليه من صار له بشير أنا دعنا نونا وين بيت زوني يجا أبن دما شهيد أبن يسو سوف يسامو سوف يتفيا أنا هيرانسي وكما كيكنا تفيا in kai mazauni ne kana gida Allah ki ciyar da kai shayar da kai to annabi shi ne shugabanka domin yana gida da duk ko ina ba Allah ya zaɓe shi ya ɗauka shi fifita shi in ma kai mata ne to ƙwarewanka ka yawo a ƙasashen duniya ka je wannan ƙasa ka je wannan ƙasa ka je wannan ƙasa ka je wannan ƙasa ka ce kai kayi kuɗi ka je yawon buɗe idanu to kuma ƙwarewanka in kai musulmi ne iyakacin darajar tafiyanka makan da madina ka je ingila ka buɗe ido ka je rasha ka je china ka je ina ne ka je ina ne ka je ina ne duk bai gama kai to shi ko shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ma kai matafi ne to shine shugaban matafiya baki daya saboda shi ya wuce yawon duniya ya ce har saman sammai hau inda Allah yake ya je wajen shi sai annabi ce ta tsaraban da Allah ya fara ba a wannan aya shi ne tasbihin da annabin ya gaya mana yace ya ji mala'ikun sammai suna yi ya je wata teku ma can baharun nur a saman sammai din ya ji suna wannan tasbihin sunan tekun baharun nur mala'ikun da ke tasbihin sun su su ma mala'ikatun minan nur su ma mala'ikun da haske aka yi su su kansu mala'ikun da haske Allah ya halicce su kuma suna zaune akan jabalin nur suna zaune akan dutsen haske cikin wannan tasbihin suke cewa subhana zul mulki wa malakuti subhana zul izzati wal jabaruti سبحان الحي القيوم الذي لا يموت سبوه قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي القيوم الذي لا يموت سبوه قدوس رب الملائكة والروح سيد الورى النبي محمد صلى الله عليه وسلم yake tsaraban Allah ya fara ba wannan al'umma kenan a wannan aya annabi ce wanda ya samu ikon kullum ya karanta wannan tasbihu kafa daya wanda ba zai samu iko ba a duk shekara ya karanta kafa daya wanda bai samu iko ba ko dai kullum yayi ko duk sati yayi kafa daya ko duk wata kafa daya ko duk shekara kafa daya yace ko ma tafiya ta so daya a rayuwanka wanda ya karanta wannan tasbihin kafa daya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yace ta zama fidda a gare shi minan nar daga ranar ba ka ba wuta ba ka ba azaban Allah na biyu kuma Allah zai baka ladan ibadun aikin haji haji dubu kuma Allah zai baka ladan ibadun umra umra umra dubu haji dubu umra dubu in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ba shi fida minan nar duk wanda karanta wannan tasbihin za a bashi ladan ibadan aikin haji dubu aikin umra dubu kuma ga ta zama sada'un minan nar tsaraban farko kenan da Allah ya fara ba mu a cikin wannan sura a cikin zangon farko na tafsirin wannan aya tsaraba na biyu in ji sayyidul wujudi wa alamun shuhud annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya ba mu tsaraba na biyu a cikin wannan aya tsaraba ita ce annabi sallallahu ya ce duk wanda ya ce subhana man yusabbihu lahu man fil bihar subhana man yusabbihu lahu man fil bihar subhana man yusabbihu lahu man fil ardil qifar subhana man yusabbihu lahu man fil ardil qifar سبحان من يسبح له من في رؤوس الجبال سبحان من يسبح له من في رؤوس الجبال سبحان من يسبح له بكل شفة ولسان سبحان من يسبح له بكل شفة ولسان wanda ya faɗi wannan tasbihi shi ma a rayuwarshi so ɗaya a rayuwarshi so ɗaya Allah ya mishi gafaran zunuban shi baki ɗaya har ya ce walau marra wa in marra minan zahabi wa in farra minan zahabi gafara Allah lahu zunubuhu kullaha wa in farra minan zahabi Allah ya ma gafaran zunubanka ko da ko girman zunubin ya kai ga kare ka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajen yaki kaga yakin tafi karfin ku ka gudu ka bar shi to ko da zunubin ka ya kai haka ka gudu ka bar shi in ka biya wani sarki so ɗaya a rayuwarka Allah ya ma gafara rigirgi ta ga wannan ku ai wannan girman zunubin ku ai ya kai inda ya kai annabi ya ce to Allah ya ma gafara kuma shi ma za baka halladan hajji dubu umra dubu saboda hajji kewaye ɗakin ka ba aiki a ganta a mata ɗawafi to shi kuma wannan annabi ya daina hawa wajen Allah baki ɗaya to murnan da kuke taya shi ko bi wannan tasbihin kuna farin ciki da za ba ku ladan hajji dubu umra dubu a cikin tafsirin subhana kenan tsaraba na uku in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake so a tsawaita mishi rayuwar shi ɗaya kenan a ƙara ma yankin kwana Allahn da ya ce shekara kaza za ka yi yanzu ya ƙara ma in da ya ce za ka yi shekara ashirin ne misali yanzu mai rike talatin ko arba'in shi mai iko ne kuma ba wanda isa ya hana shi in yi nufin zai yi shi ne annabi ya ce wanda ya a ƙara mishi tsawon rayuwar shi a kan shekarun da aka ɗiban mishi na biyu kuma ya ce so a ba shi arziki mai yawa a rayuwar shi kuma yake so da uku Allah ya kiyaye shi sharrin abokan gaban shi na hudu kuma yake so Allah ya kiyaye shi mummunan cikawa wanda ke so a ƙaran tsawon rayuwar shi a taimake shi kan abokan gaban shi a yalwata mishi arzikin shi a kuma kiyaye shi mummunan cikawa ya cika da kalmar shahada yana faɗin kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallam annabi ta kullum suka faɗi wannan tasbihin ko ɗaya ita ce subhanallahi mil almizan wa muntahal ilmi wa mablagar rida wa zanatal arsh walhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilmi wa mablagar rida wa zanatal arsh wa la ilaha illallah mil almizan wa muntahal ilmi wa mablagar rida wa zanatal arsh والله أكبر من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا ومنتهى العرش ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا ووزنة العرش اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ملء ال ملء ال آم، اللهم صل على سيدنا وسلم ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش in ka faɗi wannan a kullum so ɗaya inda kana biyawa annabi ka zo a dinga ƙara ma tsawon rayuwanka za a dinga yalwata maka arzikinka za a dinga kiyaye ka kan sharar maƙiyanka babban maƙiyanka na farko shine shaidan da sauran mutane wannan nafila ne shi ke zuga su ma ka kiyaye ka sharar shi ba an kada ka sharar su to sai na ƙarshe kuma ka samu cikawa da imani tasbihin cikin sauƙi ne in ka lura باقي فسانات ني سبحان الله والحمد لله ولا لا الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم sai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam ko kowanne ka faɗa ka ce subhanallahi sai ka ce mil al mizan wa muntaha al ilm wa man daga da udan al arish ni ce alhamdulillah sai ka ce mil al mizan wa muntaha al ilm wa man daga da udan al arish ni ce wala ilaha illallah mil al mizan wa muntaha al ilm ومبلغ الرضا وبنت العرش والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وبنت العرش ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وبنت العرش اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وبنت العرش to tsaraba da uku kenan wanda annabi ya ba mu a cikin wannan tsarabu shi kuma Allah ne ya bashi a ran da ya je wannan Isra'ila Miraji aka nuna duk wanda ya farin ciki da wannan zuwa nashi ya biya wannan tarbiyyar ga abin da za a ba shi a wannan ayan ne aka ba mu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi da muke biyawa an mun yi ruku'u shi ma duk daga cikin gora ne tukunci ne tsaraba ne aka kama al'umma in sun biya a cikin ruku'u sau uku shi ma komai yake liya in ka biya kafa ɗaya a ruku'un an yanta filifin jikinka in ka biya kafa biyu an yanta filifanin jikinka in ka biya kafa uku an yanta dukkan jikinka baki ɗaya yake subhana rabbiyal azim bihamdihi abin da sake baka wannan kana faɗin subhana din nan kaman ka tuna Allah ne ya ya ubangiji ka tuna ran da ko gana kai da masoyinka to wannan abin da kai ya ji daɗi shi zai baka wannan abin kana faɗin subhana rabbil azim bihamdihi to uku an haramta jikinka daga wuta kana faɗin subhana rabbil ala bihamdihi to uku a sujada an haramta jikinka daga wuta saboda kana taya Allah farin ciki ne na gana wanda suka yi da shugaban annabi Muhammadu sallallahu tare da Isra'ila da Mirabin annabi ya yi shi ne aƙalla so talatin da hudu akalla irin wannan zan gane shi ɗaya bayan ɗaya ɗan nan to wannan da zan bayar kan zuwa ɗaya ne da yi amma zuwan da yi su talatin da hudu ne wanda ke ya ba mutane labari banda wanda ya bar mace cikin shi ba su ɗaya tafi ba to talatin da hudu ya yi sallallahu to wani shi ne kaɗan daga cikin tsaraban da ke cikin subhana kuma in kuma ta ba a tsaraban farko na ga muku ya ce ne subhana zul mulki wal malakuti subhana zul izzati wal jabaruti subhana al hayy al qayyum allazi la yamutu subuhun qudusun rabbuna ka tawruhun annabi ya ce da ya je da ya je sama ta daya ya cimma duk malaikun sama ta daya baki ɗayan su zikirin su tasbihin su shine subhana zul mulki wal malakuti subhana zul mulki wal malakuti subhana zul mulki wal malakuti sai annabi ya ce Allah ya ce mun duk wanda ya biya wani tasbihin sau ɗaya Allah zai bashi ladan tasbihan malakun nan baki ɗaya duk tasbihin da suka yi tun daga halittar har tashin kiyama in ka ce subhana zul mulki wal malakuti annabi ta Allah ya ce mun za a ba mutum ladan duk tasbihan su baki ɗaya wanda shine ibadar malakun sama ta biyu zikirin su tasbihin su subhana zul izzati wal jabaruti subhana zul izzati wal jabaruti kana biya shi daya za a baka ladan tasbihan mala'ikun sama ta biyu dukkan su baki daya ibadan mala'ikun ta uku in ji annabi Muhammadu zaman yace ya ji da kunnin kuma ya gani da idan shi suna cewa ne subhanal hayyul qayyum allazi la yamut subhanal hayyul qayyum allazi la yamutu shi ma kana faɗin wannan ƙwara ɗaya Allah zai baka ladan tasbihan malakun sama ta uku baki ɗaya malakun sama ta hudu suna tare da subuhun quddusun rabbul ghafurur ko subhanal malikul quddus rabbul ghafurur subhanal malikul quddus rabbul ghafurur shi ke biyawa kana faɗin wannan tasbihin sau ɗaya in ji annabi shi ma baka ladan tasbihan malakun sama ta hudu dukkan su saboda ka sai Allah farin ciki kuma ka sai Allah farin ciki haka nan har tasbihin sama ta biyar haka har tasbihin sama ta shida wasu daga Allah da sai mun zai tuguna wannan shine kaɗan daga cikin tsaraban da za mu iya faɗi a gurguje na tafsirin subhana a cikin ne da annabi kuma barin duniya ya kira ba ya kira amin su abbas ya ba shi lamar ta mata salatu tafihi na ga annan turufu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar to goma in kai sujada to goma in dauka sujada to goma to wannan dai duk a wannan ayan ne raban a tai annabi farin ciki ne ba a tai Allah farin ciki shi da annabi sai kai wannan sallah a rayuwarka sau daya shi ma ba ka ba azaban Allah salatu tajjid idan kana da haƙi to sallan in kana da iko kai duk sati in ba ka da iko duk wata in ba ka da iko duk shekara ai in ba ka da iko sau dai kai a rayuwarka ta ishe ka in ji annabi sallan saboda wa'annan tsarabun ana fara ba wanda yake shirin jin wannan tafiya ya ta kasance wannan ganawa ya ta kasance to kuma yake shauƙin abin yake farin ciki abin to shine Allah ya fara ba shi arabun nan tukuna wannan shine subhana a takaice a Allah dan a wuce a gurguje an ba mu karabu daga fatan Allah kuma mun gode Allah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah kuma Allah ba mu ikon yi ko da ko wani hudu din kaman da mun faɗa Allah ya taimake mu alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai allazi asra bi abdihi shine wanda ya isra'i da babban bawan shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin gana wanda suke da Allah yana daga cikin abin da Allah ya tambayi annabi ya masoyina wai a cikin sunayenka baki daya wani suna ne kake so in rinka kiranka da shi wani suna ka fi so in rinka kiranka da shi sai sayyidul wujudi wa alamu shuhud annabi muhammadu sallam yace na fi san ka rinka hada sunana da sunanka amma kana ubangiji ina matsayin bawa kana uban kana matsayin na ubangiji ni kuma ina matsayin na bawa amma sunan a haɗe yace wanne ke na ce sunan babana abdullahi eh yace abdullahi saboda hikima yace a rikasin shi abdullahi ne inda Allah zai kira shi ya yace mishi subhanallahi asra bi abdihi wato ma'ana subhanallahi asra bi abdullahi وإنه لما قام عبد الله كادوا يكون عليه لبدا yace to sunan da ka fito kana rika kiran ka da shi annabi sai bare kuwa yana sai kitan subhanallazi asra bi abdihi sai aka sai da ce subhanallazi saboda sunan da ya fito kenan ba sai ce subhanallazi asra bi muhammadin rasulullah sallallahu ko subhanallazi asra bi bi bashir ko ko bi nazir ko bi mustafa ko bi muntaka ko ko bi muhtari a a tunda yace ga sunan da ya fito yace subhanallazi asra bi abdihi abdullahi annabi sai a cikin kuma akwai hikima ne saboda na fi so al'umma na kullum su ɗauka ni bawan Allah ne kada su ji Allah ya dinga ɗauka na yana kai ni wajen shi su ma su koma suna ra'ayi irin ra'ayin irin ra'ayin nasara da su ga a ɗauki annabi isa an kai shi sama shi ce na zama ɗauka wani ce ma shi ne allah wani ce a ɗan allah ne wani ya ce a kaza kaza ne ma sai ta shiga zai ta barba ce mun abdullahi ina ni kaina wannan shine gaba na biyu a cikin gababin wannan aya gaba gaba bakwai subhana gaban farko kenan annabi asra da abdihi gaba na biyu sai lailan na uku na hudu na masjidul haram na biyar ila masjidul aqsa allazi barakana hawlahu na shida linuriyahu min ayatina na bakwai innahu samil basir kuma dama adadin zango zangon isra'il kenan baki ɗaya da irajin zuwa da dawowa ce lailan to ya aka yi Allah ya kawo ma'anar lailan kai tsaye ai aka isra'i wanda zai asra da abdi ai an gane tafiyan na dare ne gurin ashe abin da ya faru rana wannan naharu a wayan ta shafi da muke gani da rana muke zuwa harkoki da dare din nan da bisa ma lailu in dare ya muke kwantawa muke bacci ko muke ibadu to shine da dare din nan da rana sai suka yi gaddama suna jayayya rana shi ya fara tsokalo maganan rana sai ce kai dare na fi ka eh kai dare na fi ki kai dare na fi ki dare ta ce yaya aka yi kafi da kai na haru zai ce na fi ki domin ko ba ko ni ko mutane sun fi ƙaunana ko mutane da halittu sun fi sona sun fi ƙaunana ba don komai ba saboda a ciki na a cikin lokuta na a cikin sa'o'i na sha biyu ake zo ake harkoki ake sana'a ke nemo abinci a kawo gida iyalai da ci yake shi kenan kawai na har yace a na biyu kuma ai a ciki na dinnan ni dinnan ake salloli guda uku salloli farilla guda biyar ne ni kadai ina da subahi ina da azhar ina da la'asar ke ko dare kwara biyu kike da shi laukun su kuma rana ya ƙara cewa ni alhamdulillahi a cikina akwai sa'an ijaba na ranar juma'a Allah faɗin nan ta yi lokacin ijaba duk abin da roƙi Allah Allah zai baka to ke ke lailu ki sani ni na fi ki daraja a ciki na ake sana'o'in harkoci kuma a ciyar na na asiri ake zo ake sana'a ake nemo abinci kuma a ciki na ake sallolin guda uku na farilla kuma a ciki na akwai lokacin ijaba in ji na haru a ciki akwai lokacin ijaba ko eh lokacin ijaba ko ta ce eh kwarai kuwa sai ji ta naji Allah saka alhairi naji iyakan hujjojin kenan guda uku ko ku akwai saura iyakan hujjojin na kenan guda uku ko ku akwai saura ta ce kina neman ƙari ne ta ce ƙwarai kuwa ina so in kina da wani ƙarin hujja ki ƙaro shi don ki gama tsab sannan fara baki amsoshi na nima kan zan fara shi yake ne to tun haka ne ina da faran guda daya da na yi kamin ɗin shi na fi cikin kawo naki ne ma an kawo shi ta ce to faɗa wa cikin yanzu ta ce kuma a cikin na nina harun ake azumin wata ramalana baki ɗaya ramalana a cikin na ake yi ba azumin farilla ko nafila a cikin ki in ji na haru daga nan sai laifi ta da kuma wani shigo kin kawo hujjoji guda hudu ni zan kara miki biyu zan baki hujjoji shida in ma kin karo zan kara miki sai dare ta ce ce rana kai rana gargamanta ka sani ni aka fara halitta kamun kai na girme ka da shekaru na girme ka da shekaru kuma ka sani in kana da ladabi ya kamata ka mun ladabi domin Allah ya ce mu da girma na gaba da mu yace na biyu kuma kai na haru ka ce da ranar jama'a suke zuwa suke sana'a suke kawo abinci to kakka manta ni kuma in dare in lokaci na yayi a lokaci na ne duk masoya Allah duk masana Allah duk masu bauta ma Allah masu ibada da daddare mujtahiduna da masu kiyamun laili da masu ibadu a cikin na ni kuma suke yi sai a cikin ki ake neman abincin zafiri abincin duniya ni kuma a cikin ake neman abincin baɗi ne kuma abincin lahira a cikin ki ake neman abincin duniya ni kuma a cikin ki ake neman abincin lahira ta ce nawa kuma in ji in ji dare ta ce na uku har yanzu ni dare Allah ya min baiwa kamar yadda kika ce a ranar juma'a kina da lokacin amsan ijaba da la'asar duk abin da ya roƙa za a bashi to ce ana nufin ne duk abin da ya roƙa za a bashi na kuɗi ko na duniya to ni ma dare a ciki ba ni ma a ƙarshen dare na lokacin sahur shi Allah da kanshi yake tajalli yake cewa ina mai neman gafara a musu gafara ina mai neman gafara a musu gafara sai sai mutum ya roƙa kuma abin duniya shi zai nema a bashi ni kuma Allah ne da kai shi ke neman wa ake neman gafara da me da wannan kace roƙa ba a bashi duniya da kuma lokacin da kace ka roƙa lahira a baka wanne yafi in ji in ji dare na hudu dare take kuma a cikina ko da kai rana kace a cikin kace ake azumin ramalana duka baki daya kakka manta ni kuma a cikina ne akwai daren laifin kadari a cikin watan wani lokaci ne su gaza kamar wannan lokacin sai kuma na biyar ka sani a cikina ne annabi Muhammad Zulum ya Isra'i da Miraji ka manta Qur'ani da kike cewa subhanallazi asra bi abdihi an ce naharu an ce naharu yace laina aka ce to a ciki na aka yi a ciki na Allah ya gana da annabi shi Allah ya fi kowa a halittu kuma annabi ya fi kowa a duniya kuma maka ta fi kowa a dakuna kuma kaba ta fi ko ina to sai aka fara aka kira shugaban mala'iku ya kira shugaban annabawa a ɗakin tafi ko'ina sannan aka tafi kuma a dare saboda ya fi haru da kafin da a cikin ka za a yi kuma na shida da zan kyale shi a kan shi a ciki na ka yi annabi muhammad daga nan kawai shi kenan a kulla bakin rana dare ta gama da shi na haru ita ma sama sun irin haka da ƙasa kamun mutum sama ta ce ma ƙasa ce ƙasa na fi ki daraja ƙasa ta ce saboda me sama ta ce saboda a cikina akwai mala'iku a cikina akwai hutufai a cikina akwai falakai a cikina akwai baitul ma'amuri ciki na akwai baitul muqaddas baitul ma'muri akwai al-kursi akwai al-arshi akwai sunan mantaha tun shiru kafa ta shi sai ne kin gama ta ce eh tace to ni kuma duk abin da ke takama da shi ni ma a cikin sa akwai nawa akwai irin nawa in ka takama da mala'iku a nan ciki na akwai annabawa akwai manzanni akwai sahabbai akwai waliyai annabawa da mala'iku wa ruwa ne in ka gaba da baitul ma'amuri a nan cikin nafa ɗakin ka'aba ta ce kuma an miki na ƙarshe baki ɗaya a ciki na ne ni ne annabi ke takawa ni ƙasa a ciki na annabi ya rayu kuma ni yake takawa to daga nan ne sai sama ta fashe da kuka tana roƙon Allah ta ya ubangiji ka azurta ni da ko da rana ɗaya annabi ka zo ni ma ya taka ni in samu abin alfahari abin godiya da jin daɗi da shi Allah ya faranta ran sama aka sa rana annabi Isra'ila da Iraji ya je taka sai ta ta ji daɗi sai farki sai munna ta yi ta farin ciki da annabi ya hau ta yi ta farin ciki ta yi ta farin ciki ta yi ta farin ciki da kuma zai sauka sai ta ta kuka ta ta kuka tsakanin ta ko zai ƙara dawowa ko shi ke nan zai ƙara dawowa ko ko shi ke nan shi ne Allah ƙurani ku cewa wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa adhaka wa abka Allah shine wanda zuma masana tafsiri su dinga tawili ga wannan to an ce maka a zahiri an ce a haka Allah shi muke yin dariya ko abu kuma yake kuka nan ko akwai tawili na wajen to annahu huwa adhaka sama'u Allah shi ne ya sa sama ta dinga dariya ta farin ciki saboda zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wa abkar sama'u ya sa ta ta kuka saboda saukan da zai ya kyale ta suna tunanin zai dawo ko ko ba zai dawo ba marta wadda he wannan li za ka ga nan wato wadda he Allah ya ratsi da ranan da ya gana da annabi Musa da hantsi a wajen ɗuru sina'a wannan li kuma za ka ga ya ratsi da ranan da annabi Isra'il ya raji a gana da shi lailan gaba da uku kenan sai mu ta ga nan yana masjidil harami an fara wannan Isra'il al-Iradi ne daga masallaci mai alfarma shine masallacin Makka kasar Makka kasa mai albarka kasan da kasan a cikin ta ta fi kai a garin ku da ninki wajen dubu ɗari har ma a wani hadisin ma aka ce in ka sallah a haramin Makka haramin Madina kana da ladan salloli ne guda miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar in ka sallah kai kadai in kuma kai a cikin jam'i a cikin salatin haramin makka kuma na madina to kana da ladan sallah misali in kun yi azhar ne kana da ladan azhar azhar azhar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar adadin mutanen da suka bi jam'i masallacin baki ɗaya ka ku san miliyan da ake sallah a ciki kuwa ga mutane nan ga ruhanai nan ga mala'iku nan da gari ke mai alfarma wajen danki ibadu ga ita ne mai ɗakin ka'aba ita ne mai hajjar aswadu ita ne mai rukunin yamani mai rukunin shami mai rukunin iraki ita ne mai makama ibrahim ita ce mai murtazin ita ce mai hijir isma'il ita ce kuma mai rijiyar zanzan ita ce mai safa ita ce mai marwa ita ce akwai dutsen arfa a ciki da filin arfa ita ce mai mina ita ce mai jamarat guda uku ita ce mai wuraren tarihi daban-daban da darajoji masjidul haram a cikin garin ne kuma a ƙasan ne kuma akwai garin madina garin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai uhudu akwai uba akwai baki'a akwai masjidul ijaba akwai masjidul qiblataini akwai sitti masajidin manya-manyan masallatai masu albarka da Allah ba mu da alhamdulillah mun ji Allah dinga mai ta mana wanda ma ba su je kuma Allah ya sa mu jira baki ɗayan ku alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin ne kuma akwai masallacin annabin kuma a ciki ne akwai raula a ciki ne akwai shabbakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ka gaishe shi kamar ka dan matsa gaba kaɗan ka ga da sai na bakar siddiq radiyallahu anhu ka matsa gaba kaɗan ka ga da sai na umar bin haɗar radiyallahu anhu sannan ka fita ka je baki'a can za ka kai ziyara wajen matan annabi baki ɗayan su wajen ƴaƴan annabi baki ɗayan su wajen sai da faɗa mata zahra'un alaihi salatu wassalam da wajen dukkan sauran manya-manyan sahabbai sahabbai wajen dubu goma suke cikin masallaci suke cikin makabartan baki'a cikin zaku sai na Usman bin Affan radiyallahu akwai waliyyi da tabi'a sabu tabi'in Imam Malik duk suna wajen ne radiyallahu anhu sai da Halimatu Sa'diya duk suna wajen ne ya ga cewa gari ne albarka gari ne alfarma kasan Makka baki da Allah kai mu to tana aka fara wannan abu sai aka tafi ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu daga nan za ka tafi masallacin baitul maqaddasi masallaci masallaci mafi nisa sannan in ka taso daga makka za ka je baitul maqaddasi za ka cimma madina sannan ka je baitul maqaddasi za ka je masallaci mafi nisa masjidul aqsa dan bayani ko da na minti uku annabi magana akan wannan masallaci mai albarka yace duk wanda ya shiga masallacin baitul muqaddasi yayi nafila raka'a biyu wannan mutumin ya fita daga zunuban shi ya koma kamar da innan shi ta haife shi hadisi na biyu annabi yace duk wanda yayi sadaka a masallacin baitul muqaddasi da dirhami kwara daya wannan ya zama ya fanshi kansa don Allah kana lahu tida'u minan nar in kai sadaka da dinari kwara daya ko dirhami kwara daya ko kamar kace naira goma shi ke nan Allah in taka ba ka ba azaban Allah in da Allah ba ka damar zuwa sautin mukaddasi kai sadaka hadisi na uku annabi ce duk wanda ya ziyarci a duk wanda kuma ya sadaka da waina kwara daya a gefen masallacin da mukaddasi Allah zai ba shi lada kamar yi sadaka ne da dinarai adadin nauyin duwatsun duniya baki daya sadaka na waina kwara daya a bajin mukaddasi hadisi na hudu annabi ce duk wanda ya ziyarci baitul muqaddasi yana shauƙin masallacin saboda masallaci ne na annabawan farko masallaci ne na annabi Dawud na annabi Suleiman alaihi salatu wassalam to duk wanda ya ziyarci masallacin baitul muqaddasi ya salla dan Allah Allah zai ba shi aljanna kuma in ji aljannan Allah zai sa ma annabawa rana dukkan su annabawan su zo su kawo ziyara a gare ka a cikin aljanna dukkan su annabawa guda dubu ɗari da dubu abin da wuri za su su ziyarce ka a gidan ka aljanna in dai ka taɓa zuwa ga muƙaddar ya ya ko wanda ya ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda shine wa man zara baital muqaddasi shauqan ilaihi zarahu jami'al anbiya'i fil jannati duk wanda ya ziyarci masallacin baitul muqaddasi yana mai shauƙin wannan masallaci shi ma idan Allah ya sa maka da lahira Allah zai baka aljanna kuma Allah zai umarci annabawa dukkansu guda dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu duk su zo su kawo maka ziyara a gidan aljannanka saboda a rayuwanka ka taɓa zuwa ziyara masallacin baitul muqaddasi to ya kuma kake ganin wanda ya samu daman zuwa ziyarar masallacin annabi muhammadu sallam kuma a cikin ya ziyarci annabi muhammadu sallam daga Allah ya kai baki da hadisi na biyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wan man zara baitul muqaddasi jaz ala sirati kal barqil hadid duk wanda ya duk wanda ya samu daman zuwa ziyarar masallacin baitul muqaddasi ya je na fila raka biyu a ciki tsoron tashi kiyama Allah zai ba shi dama ya wuce siradi kaman saurin walƙiya kaman saurin walƙiya hadisi na shida annabi ya ce man zara baital muqaddasi muhtasaban muhtasiban atahu Allah thawab alf shahidin duk wanda ya ziyarci masallacin baitul muqaddasi Allah zai ba shi ladan shahadan shahidai dubu za a ba shi martaban shahidai dubu martaban shahidai dubu in kai ziyara na masallacin baitul muqaddasi to daya a rayuwarka annabi ya kara da cewa man qala li ayhihi izhab bina ila baitul muqaddas ghafara Allahu lahumma hadisi na bakwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace ma dan uwan shi ya kaiwa ne Allah ya kamata kuwa nan gaban ka samu hali kai kuɗi ka biya mun kuɗi mu je mu je mu ziyarci baitul muqaddasi mu sallah a ciki duk wanda ya ba dan uwansa shawara yace ya kamata Allah buɗa ma ka biya mun mu je masallacin baitul muqaddasi to wannan shawaran da ka bashi shi mu ce to Allah hore mana Allah buɗa mana to shi kuma wannan faɗin da idan Allah buɗa mana kai ka ce ya kamata in ya samu kuɗi ya biya mana ya biya maka mu je mu ziyarci baitul muqaddasi shi mun ce Allah ya buɗa mana to wannan kalman da kuke tsakanin kai da shi annabi ce gaba ɗayan ku Allah ya muku gafara tun yanzu muku gafara
ko mu guje ba kuwa
hadisi na ta- na takwas annabi ya ce Allah yana da wani kofa na rahama daga sama zuwa masallacin baitul muqaddasi a kullum mala'iku dubu saba'in suna saukowa suna zuwa masallacin baitul muqaddasi suna neman gafara ga dukkan wanda ya je ga dukkan wanda ya je wannan masallaci ya sallaci mala'iku dubu saba'in suna neman gafara ga dukkan wanda ya je masallacin baitul muqaddasi ya salla a ciki hadisi na tara wanda aka shi za mu tsaya akan wannan baitul muqaddasi don mu wuce a gurguje annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce rana daya a masallacin baitul muqaddasi ta yi daidai da watanni dubu ka je ka oni a masallacin baitul muqaddasi to ta yi daidai da kamar kai halwa ne na wata dubu kuma an kai oni na wata daya shi ma za a baka lada kamar kai oni ne na wata dubu in kuma kai shekara a garin baitul muqaddasi za a baka ladan kaman kai shekaru miliyan biyu ne in kai zikiri kwara daya ta daidaici zikiri dubu ne ko a ina in banda makan da madina amma kuma in kuma kai zunubi shi ma guda daya ta ce tana da zunubai dubu Rije-rije. اليوم في بيت المقدس كألف شهر والشهر فيه كألف سنة والسنة فيه كألفي سنة ولا حسنة فيه بألف حسنة والسيئة فيه بألف سيئة ومن مات فيه فكأنما مات في السماء ومن مات حوله فكأنما مات فيه duwan da ya mutu a garin baitul muqaddasi ko a masallacin baitul muqaddasi ko a gefen masallacin a haraban masallacin baitul muqaddasi kana da martaba ne kaman ka mutu a sama shi Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila masjid al-aqsa allazi barakana hawlahu kaji mun samu gaba biyar kenan mun samu subhana mun samu allazi asra bi abdihi mun samu laylan mun samu minal masjid harami mun zo mun yi ila masjid a ƙasa allazi baraka na haulahu amma mata haulahu fa annama mata fi sai mu je wajen linuriyahu min ayatina a gurguje don mu kama abin da ya tara mu Allah ya ce na sa wannan rana ne don mu gana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na aiko a ɗauko shi a zo da shi waje na a kira shi a mishirkiya domin in nuna mishi ayoyinmu a shi a wannan ranan da aka kira shi da daddare a ranan da rana shugaban matsiyata shugaban tsinannu shugaban la'anannu abu jahalin abu jahil alaihi suhubu la'anatillahi Allah ya bishi ruwan giragizai ruwan sama na la'ana shine ya zo ya kira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya da Abdullah yake ya aka yi zo mu je mana zo mu je yake lafiya ce zo mu je mana sai ya kai sai Abu Jahil ya ja annabi suka je haji da Abu Jahil din ya kai annabi gidan shi ya nuna shi dakuna dakuna fito fito fito fito inda aka tara kuɗi fito na zinarai da suto na lu'ulu'u da suto na murjani da suto na suturu na kaya ya kuma kai shi wani ɗaki shi kuma baki ɗaya an tara ‘yan mata ne kyawawa bayi ya kuma kai shi wani ɗaki kuma an tara ‘yan mata ne kyawawa su kuma ‘ya'ya ya kai shi wani ɗaki an tara kayayyakin shaye-shaye ne yace to kai dan Abdullahi me zai hana ka rika bin umarni na ka kyale wannan ra'ayin naka ka zo in kuɗi kake so ka ɗiba abin da kake so ka so wanda aka ɗan daga cikin ayoyi da kake gani kaɗan ne daga cikin ayoyi da kake gani wa'in abubuwa eh ka ɗan iska kaɗan ne daga cikin ayoyi na ka zaɓo in nan in ƴan mata kake so ga sunan wanda duk ka zaɓa zan aura maka ita in ƴaƴa ne za mu aura ma an bayi ne zan ba ka gasu nan wanne kake so
eh shi ne sai je kwanta da dare ina cikin damuwa akan shi ne za a ruɗe shi da harkokin duniya har abuja na kawo kaɗan daga cikin ayoyin shi to ayoyin me yake da shi shi me wa'ina suna ayoyin shi ne yana cikin wannan tunani a tsaka bainal haɗimu wa zamzamin tsakanin yana kitama haɗim da ruwan zamzam alhamdulillah duk Allah samu jama'a kana ga wuraren sosai daidai ɗakin sai da umma hamin yar abi ɗalibin ne yan sai da na aliyu yan shi na nasa ta umma hani to ga haka a bisan haka ina kallon yanayin wajen ginshikin suna yin sun sa ginshiki a wajen ina kallon wajen sosai haka ne a zuciya na da a can mijina na sai zama daga wajen nan nan kuma ga kuma ginshikin da aka fara tashi daga ƙasa burakatin sama sun ta nufin madina ɗalibi na kwance shi ne sai Allah ya turo mala'ika jibrilu ya ce ya a taƙaice aka jibrilu ya je ya nuna mishi ya ga wani ayoyi Allah ya kira mala'iku na sammai baki ɗayansu Allah ya ce ya jibrilu amin jibrilu ce ya rabbi labbaika ya rabbi Allah ce ya Mika'ilul Amin ya ce labbaika ya rabbi Allah ya kira mala'ika Israfil ya ce labbaika ya rabbi ya kira mala'ika Azra'il ya ce labbaika ya rabbi ya kira mala'ika Rilwan ya ce labbaika ya rabbi an annabi Muhammadu sallallahu ya ce Allah ya ce ma mala'ika Jibrilu ya Jibril yau ka je kai kanka da kana da fuka-fukai ne guda dubu ɗaya da ɗari shida dama ɓarkar dama ɗari takwas ɓarin hagu fuka-fukai ɗari takwas amma yau na ƙara ma fuka-fukai sun kai guda dubu ɗari bakwai yau ina so kai aiki ne cikin sauri kuma ka ƙara kyau da kyau na ka ƙara kyau da kyauna kai nika ilu kai ma ka ƙara kyau da kyauna ka ƙara haske da haske na ka ƙara ƙarfi da ƙarfi na ya kai israfil kai ma ka ƙara haske da haske na ka ƙara kyau da kyauna ya kai azra'il kai ma ka ƙara ƙarfi da ƙarfi na ƙara kyau da kyauna ya ce ya kai jibril yace labbaika ya rabbi yace ka je aljannatai baki ɗayan su ka gaya ma dukkan horin ini da dukkan malakun rahama da ke cikin aljannatai da ke gefen aljannatai da ke ko'ina yana cikin sammai ka ce na ce duk su ƙara kyau da kyau na su ƙara haske da haske na wato wannan ranar kan wato ya fi ƙarfi a ce da kowa ya je ya wanka ya wuce a ce da kowa ya je ya wanka na jirfi ka gaya muku kowa ya kyau da kyauna wato za a ƙara ba shi madadin kyau kenan daga halar Allah su trade za a turo shi da haske daga halar Allah su trade ya fi ƙarfin wanka ya fi ƙarfin ruwa ka gaya musu kyau da kyauna ya ce ya jibril ka gaya mu arjantai baki ɗayansu da horar ne kuma ka gaya ma rana da ranaku baki ɗayansu ka gaya ma wata da watanni baki ɗayansu ka gaya ma dukkan taurari da burjai da manzololi da falakoki kowace ta ƙara haske da haske na ta ƙara ƙamshi da ƙamshi na ina musu bishara zan musu madadin haske yau zan musu madadin ƙamshi yau zan musu madadin rahama jibrilu da mika'ilu da israfilu da azra'ilu suka ce ya ubangiji shin halƙamatul qiyamatu shin kiyama ne ta tsaya Allah azza wa jalla ce ya Jibril ba kiyama ne ta tsaya ba yau ne ranan da masoyi zai gana da masoyin shi yau ne ranan da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai zo nan wajen mu gana da shi Allah ce ya Jibril maza maza ka je aljanna ta ɗaya ka ɗauko rawanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ja mala'ika rilwanu ku je da shi aljanna ta ɗaya ku ɗauko rawanin annabi muhammadu sallam da suka je aljanna ta ɗayan suka je wani lungu wani daji shi kan shi ma rilwanu bai san wajen ba sai a ranar aka ce ku je waje kaza suka je aljanna suna kewaye kewaye ba su zame ko da sai can wata alam inda nan ne ake tabbata alamu alamu imamatu muhammadin duniya ce guda na rawanin annabi Muhammad sallam Jibril ke da muka je sai muka an tara mala'iku sahu sahu sahu dubu saba'in kowane sahu akwai mala'iku dubu saba'in suna kewaye rawanin suna Allahumma salli ala sahibul imamati Allahumma salli ala sahibul imamati Allahumma salli ala sahibul imamati Allahumma salli ala sahibul imamati suna salati suna Allahumma salli ala sahibul imamati suna dawafi suna kewaye rawanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sahibul imamati suka dauko wannan rawanin sai mala'ikun suka fashe da kuka suka ce ya ubangiji kai ne ka umarce mu tun kan ka halitta sammai da kasai ka halittu wannan rawani da zinaran fadanka ka ce mu riƙa yin mishi ɗawashi muna salati ga mai wannan rawani to ga shi yau ka ɗauke ta ce a ɗauka ya mu gini muku mai kenan za mu yi Allah ya gaya musu yau mai rawanin ne za a kai musu rawanin ya naɗa a kai don ya zo mu gana da shi Allah ce amma su mamman aikun yana gaitan su duk su zo sammai su yi sahu su yi redi su yi fareti saboda zuwan mai rawanin nan da suke maɗa wani da suka kai Allah azza wa jalla ya ƙara cewa ya Jibril to kuma ku je aljanna ta biyu da kai da mala'ika Rilwanu shugaban masu kula da aljanna kenan idan kun je akwai kambi kusin da guda wanda na halicce shi da shi ne annabi zai zo zai sa a kan shi wani kambi wani kwalkwali na girma na daraja kwalkwali na martaba sai ku je ku ɗauko shi rilwani sai ubangiji a wani waje yake yace ku je waje kaza ku je hanya kaza za ku cimma alamu taji muhammadin alamu taji muhammadin a cikin aljanna da shi kanshi ma rilwani bai san dauraron ba sai a ranar da ya je suna tafiya suka je wajen sai ya ƙara ganin mala'iku sahu dubu saba'in kowane sahu akwai mala'iku dubu saba'in sun kewaye wannan kwalkwalin sun kewaye wannan kambi suna da wafi suna Allah musalla ala sahibu taj Allah musalla ala sahibu taj Allah musalla ala sahibu taj Allah musalla ala sahibu taj a takaice su ma suka ɗauko aka gayyaci su ma wannan mala'ikun su zo sammai firedi su fareti sai kai wajen zaka Allah Allah ce ma mala'ika Jibril ya Jibril da kai da rulwanu ku ƙara komawa sam'a ku koma aljanna ta uku ku je ku ɗauko kandirin annabi Muhammad sallallahu wanda shi ne zai dogarawa in ya zaga ya tafiya kandiri jinan asalin kandiri jinan na girma aka ɗauk aka je suka je wajen suka cimma mala'iku sahu dubu saba'in kowane sau akwai mala'iku dubu saba'in dukansu sun kewaye sandan tana tsaye ita ita kanta sandan alaiha salatu wa salam sandan annabi muhammad sallam ana ce mata hirawat kandirin shi kenan sai wannan mala'iku suna suna dawafi suna ce sandan Allah musalla ala sahibul hirawat Allah musalla ala sahibul hirawat Allah musalla ala sahibul hirawat Allah musalla ala sahibul hirawat su mala'ikun aka ga yato da zo san mai baki daya fi jeri fi fareti saboda zuwan mai wannan kanjiri annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya karfi malaka Jibril da shi da malaka Ruwan ku je aljanna ta hudu ku dauko kuma alqazib wato bulala ne na haske bulala ne na daraja bulala ne ko na mulki wanda an mutum ya hau doki za a ɗan riƙe shi a hannu gurin kawai na martaba ne gurin ba don a duki burakan ba kawai na kamala ne kurin eh na dabbobin wasu annabawa masu yi haƙuri balle dabban burakan aljanna kuma na annabi muhammadu sallallahu shi ma malaka jibril alayhi salam da malaka rilwan alayhi salam suka je aljanna suka yawo suka je har wajen da wannan bulala take suka tuma bulala tana kwance tana shimfiɗe akan wani shimfiɗa akan wani dadduma ana sai mishi rabu-rabu eh fiha ab fiha go rabu-rabu mu abqari hisan wani dadduma ne na mataba wannan bulalan na haske tana haske su suna kewaita suna Allah musalla ala sahibul qadibi Allah musalla ala sahibul qadibi Allah musalla ala sahibul qadibi Allah musalla ala sahibul qadibi suka dauko su aka gaito su aka kawo na aka ije ubangiji azza wa jalla ya ƙara ce malaka jibrilu kai jibrilu ce labbaika ya rabbi rilwanu ce labbaika ya rabbi ku je aljanna ta biyar ku ɗibo takalman annabi muhammadu an halitce suna nan duniya ne guda kurin ba komai a wajen a cikin aljannar sai ta kalma na annabi ki to ku je ku zaɓo wanda ya fi ku kawo su nan wajen suka je suka cin malaku sahu dubu saba'in kowane sahu da malaku dubu saba'in suna ɗawafi suna Allah musalla ala sahibin na alayin Allah musalla ala sahibin na alayin Allah musalla ala sahibin na alayin اللهم صل على صاحب النعلين اللهم صل على صاحب النعلين haka da suka ɗauko takalman nan guda biyu na dama da na hagu mala'iku su ma suka fashe da kuka aka ce to su zo su fareti su jeru a hanya domin mai takalman ne zai zo suka kawo wajen zatin Allah sai Allah ce to kai jibrilu da kai rilwanu ku je aljanna ta shida ku zaɓo buraƙa a cikin buraƙun nan na buraƙu Muhammadu a nan suka je suka cimma buraƙu buraƙu buraƙu wajen miliyan arba'in jagororinsu buraƙu ne guda dubu arba'in ita kuma jagoran nasu take guda ɗaya tana duƙe tana ta kuka tana ta kuka mala'iku na kewaya ta suna ɗawafi mala'iku sahu dubu saba'in kowane so da mala'iku dubu saba'in suna kewaya ta suna Allahumma salli ala sahibul buraqi Allahumma salli ala rakibul buraqi Allahumma salli ala rakibul buraqi Allahumma salli ala rakibul buraqi Allahumma salli ala rakibul buraqi eh Allah kai salati ga wanda zai hawo wannan buraka ita ko ba ta komai sai kuka jibril ce mata ce ku kuka me ke tace ai tun da na ga sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a rubuce a aljanna kuma naga mala'iku suna ta mun dawafi suna cewa Allah ya salati ga wanda zai hauni na san lalle an Allah da ni ne zan rabauta da cewa ni ne annabi karshen zamani zai hau bayana shi da nake ta kuka dan Allah ya kawo lokacin da wuri-wuri in samu in samu wannan rabon kawai wani abu ya kuce mu ka in zo in wani laifi abin ya tashi da kaina kuma koma wajen wata shi zai nake ta kuka suna cewa ta Allahumma salli ala rakibul buraqi Allahumma salli ala rakibul buraqi a goshin kowane buraq a rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aka ɗauko wannan buraka su ma mala'ikun nan suka biyo ayari a takaice sai Allah ya ce to kai Jibril da kai Mika'ilu da kai Israfil da kai Rilwanu ku je aljanna ta bakwai akwai wata duniya da na ware a ciki ba kowa sai mala'iku suna salati ga masoyina na halicce su ne musamman don su zo su fareti a ranar da annabi zai zo wajena ku je cikin aljanna ta bakwai ku ɗibo su suka je suka cin wannan malakun sun yi sahu sahu ba abin da suke da na Allahumma salli ala sahibul isra'i Allahumma salli ala sahibul isra'i Allahumma salli ala sahibul isra'i Allahumma salli ala sahibul isra'i Jibril ta Allah ya ce yana gaishe ku yau yana gaitan ku wanda zai wani isra'il da kuke salatin nan to yau ne zai zo ana gaita ku duk ku fito ku zo ku yi tariya ku yi faret suka fito Allah ya ƙara ce mu Jibril da Rilwanu su kuje kuma aljanna ta takwas asalin kai kenan mazaunin annabi Muhammad sallallahu kan mazaunin annabi na yake jama'ar janna al-firdaus al-ala al-firdaus al-ala eh ita ke kuma ala illiyin suka je da jibrilu da mala'ika da luwan alaihi salatu wasalam suka cin mala'iku suna tadawa shi suna suna ta tasbih suna ta salati salatun su inna allahumma salli ala sahibul mi'raj allahumma salli ala sahibul mi'raj allahumma salli ala sahibul mi'raj jibrilu ta Allah ce duk a kira ku ku je ana jiran ku domin yau ne ranar da za a abin nan aka dauko wannan kayayyaki aka dauko wannan rawani na farko wanda ke cima Allah masala sabin imamati shine mai Sulaiman Jazuli radhiyallahu anhu mai littafin Dalal Harati zai shi ma ya ce saba wannan salatan a cikin littafin shi idan Allah masala sabin imamati Allah masala ala sahibi taj Allah masala ala sahibi hirawati Allah masala ala sahibi qadir Allah masala ala rashibin najib Allah masala ala rashibin barat to da wannan ne sai saba su da aka tara na buwa baki daya da malakun da suke salati ga mai isra'i da malakun da suke salati ga wanda zai iraji sai Allah ya ce to ya jibril ce labbaik ya rabbi ya ce to je ka aljanna ka ɗauko liwa'ul qabul tuta na karbuwa tutan da za a gane cewa mai zuwan nan Allah ya karɓe shi liwa'ul qabul da ke kai yi ka'ilu jika aljanna ka ɗauko tura na kita ma liwa'ul rahamati liwa'ul qabul shi fari ne tar shi ma liwa'ul rahamati shi kuma jirinti ne kore shar da kai isra'ilu kai ma jika aljanna ka ɗauko liwa'ul hidayati tutan shari'a shi kuma ruwan bulani ruwan bulani tar suna haske tun na zinare aka ce azra'ilu shi kuma zai ɗauko liwa'ul ƙahariya tutar rinjaye tutar rinjaye shi ce nan annabi muhammadu sallam yana gidan shi sai Allah ce to a jibril nan da malakun nan mika'ilu da israfilin nan da azra'ilin nan su ɗauko wa'in nan tun daga rawanin nan da takalman nan da kandirin nan da kwalkwalin can da buraɗan nan da ke duk a ɗauko su kuma a ji arzana a ɗauko riga ya ciki da wando da babban riga kuma a ɗauko falmara a ɗauko hula na gidan aljanna wanda a kama annabi shi ne da kanshi zai zaɓa a kawo mishi kala uku a kawo fari a kawo kala hudu a kawo fari a kawo jirinci a kawo mai ruwan bula a kawo baki su ba annabi dama sai kalan da ya zaba sai kalan da ya zaba amma duk dai na gidan aljanna ne aka ce kuma kai jibrilu ka koma maza maza gidan aljanna ka ɗibo ruwan salsabilu ka ɗibo ruwan salsabilu kai mika'ilu ka ɗibo ruwan tasnim kai israfil ka ɗibo ruwan zanjabil kai azra'ilu ka ɗibo ma'an ɗahura ka ɗibo sharaban ɗahura wasu ɗahun rabin sharaban ɗahura suka ɗibo nan fa aka buɗe ƙofar sammai da ƙasai baki ɗaya Allah ya ce an shela yau masoyina zai zo a yi shela yau masoyina zai zo aka baki ɗaya ta ɗaya har zuwa ƙasan makka kusa ɗakin ka'aba tsakanin inda ka'aba take ɗakin ka'aba ɗin nan da ya ƙaɗa mai yasa da mai rajin bai kai nisan kilomita ɗaya ba ko rabin kilo bai kai ba ni ina kallon wajen haka sosai bai kai rabin kilo ba daga ɗakin ka'aba zuwa wajen ina jikin inda ka wuce faɗin bakin inda ake ɗawakin nan a jikin gefen masallacin ne jikin na nan ma an yi alamar shi ka gane eh Allah sa mu je alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi to aka zo aka ga manzo sallam annabi na cikin gida yana tunanin wacce abin da ɗazu da rana aka gaya mishi na wata abu jahilin ba ita ya wada ya ɗan ɗan daga cikin ayoyin shi ayoyin ƙarya dan iska annabi na kwance sai ya ji sallama sai ce sai ya ce ya ce fadima in ji annabi sallam ita ya ce fadima ta ce labbai ka ya abi sai ce to na ji ana sallama a kofar a kofar gida je ki ga kowa ne ne to da in ba ita ba ba wanda zai iya cewa ya je ya gani tun mala'iku da sun sun ayari jibril fa da zai zo ba shi kadai zo ba an ce shi kadai ibo tawaga mala'iku dubu saba'in mika'il ibo mala'iku masu rakiya su su dubu saba'in israfil ya ibo dubu saba'in azrail ibo mala'iku dubu saba'in duka rakiya ne rilwanu ya zai mala'iku dubu arba'in eh mala'ika rilwanu duk suka zo tare da aka yi sallama annabi ce a je a duba sai da faɗi mata zahara alaihi salatu wasalam da ta zo ta duba ta gani su ce ya rasulallah ya babana na ga wani mutum da ke kyawun balarabe huskan shi mai kyau mai haske ban taba ganin wani mutum mai kyau huska kamar shi ba ban taba ganin wani mutum kyakkyawa mai kyau huska kamar shi ba sai ce to na san kowa ne ne zauna ai jibrilu ne nan take sai ta so ya fito sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya tsaya ba shi kofa sai ga jibril ya jibril an zo min da wata aya ne na bishara ko ko an zo min da wata aya ne na gargadi ko ko lokaci na ne yayi kaji manya annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sai annabi muhammadu sai annabi muhammadu sai annabi muhammadu sai annabi muhammadu ya annabi muhammadu ya annabi muhammadu ya annabi muhammadu محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم da wa'annan mala'iku suka zo suke sallama da annabi kuma annabi ya fito sallallahu alaihi wasallam yace musu to yaya aya ce ta bishara ka kawo min ko ko ayan gargadi ka zo da ita ko ko lokaci ne yayi ya jibril malaka zai ce ya rasulullah ba na kama wata aya ne daban na qur'ani ba na bishara kuma kama wata aya daban na gargadi na tsawatarwa ba kuma ban kuma zo da niyan in dauki ranka ba a yau Allah ya shirya ta ne musamman ya ce mu zo mu ce yana gaishe ka mu zo mu maka rakiya daga nan zuwa bata muqaddasi kuma daga nan zuwa sammai kuma daga nan har zuwa fadan Allah annabi ya miƙe shi Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseeran wa subhanallahi bukratan wasila annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabarin zai fito yaje kin tsaya fito yana zuwa sai sun malaka jibrilu da wannan ruwan na salsabilu nan take malaka jibrilu ya ce ubangiji ya ce mu zuba ma ruwa kai alwala malaka jibrilu shi ke zuba ruwan alwallan nan na ruwan salsabil ba ruwan rijiya ba ba ruwan famfo ba ba ruwan sama ba ruwa ne daga aljanna aka ɗibo shi ruwan salsabil jibrilu ke zubawa mika'ilu ke wankewa shi ke ma'annabi alwallan eh shi ke ma'annabi alwallan israfilu shi ya tara tasa fari na gidan aljanna wanda ruwan ke zuba israfilu shi ya rike tasa jibrilu na zubawa mika'ilu na wankewa israfilu na rike tasa shi kuma azra'ilu ya tsaya tsaye haka ya ɗaura wuska yana ganin yana tunani yana hangen ko da wani mai raini da zai kawo raini ga annabi muhammad eh ka ga sanin escort kenan babba shi na waice ne ga wane ne zai fito wanda zai kawo raini ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh ne ma a duhu balle ya bashi dama haka na annabi ya wani alwala cikin martaba zai kammala wani alwala sai Allah ya aiko mala'ika musamman daga can sama mala'ika rafilu ce zo ya gaya ma israfilu wannan ruwa fa ba zubar da shi za a yi ba maza maza a ba mala'ika rilwanu ya je gidan aljanna ya zuba shi a duk ƙoramu da duk tafki tafki aljanna domin su ma hura ɗaya ne duk su ɗiba su shasha su ɗiba su watsa a jikinsu su ɗiba su shashafa a jiki su ma su fito suna ƙamshin ruwan alwallan annabi muhammadu Isa ma muka gargana insha Allah dogon da zamu sha a cikin shi akwai ruwan alwallan annabi Muhammad sallallahu eh shi yasa muke sha'awar ruwan aljanna aka kai musu maza maza suka dinka wanka suka dinka shashafawa wurin inda mala'iku aka aka dinka fare a nan kuma Rilwani ya dawo ita ina jira kammala annabi Muhammad suna sallan nan take shi ma aka ba shi ruwan tasnim ya sha ya kammala aka ba shi ruwan zanjabil ya sha sallan aka ba shi ruwan hikin mahatu ya sha aka ba shi sharaban dahura Allah da kudurar shi shi ya ba annabi a baki shine wasa dahum rabbuhum sharaban dahura eh ubangijinsu da kanshi ya sha yadda shi wannan ruwa mai tsarki sharaban ɗahura kenan wannan wani halitta bai ba wani halitta sha in dai mata ba ta kai Allah ne da kai so da shayar da kai wannan ruwan sannan aka ƙara ɗibo wata ruwa sasabil ɗin aka ƙara wanke zuciyar annabi aka cika ta da haske da annurai aka wanke ta aka mayar aka ƙara fita da ta aka wanke aka ƙara da aka wanke alam na shara halaka sadaraka an mishi irin wannan da ke da ƙudusi haɗin nan in kuma ta wani wanke zuciya sai kuma na fi a wani rana isa idan iraji da aka yi mishi wannan wanke alhamdulillah shi ne da sai mu shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ya jibril sai na za mu fara ka ko san abin da ɗazun abuja ne gaya mun ya ce mai gaya maka ya ce ai ya ce mun wai zai kai ne nuna mu daga daga ayoyin shi ƙarya yake wani aya yake da shi yanzu na da ka fara asalin kallon ayoyin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nan ya dace ga wayannan malaiku baki daya suka fara yin dawafi suka dawafi dakin Ka'aba so bakwai suna dawafin wallahi azimi Ka'aba tana bin su annabi fara ko wajen hajjal asur din kai da ke farawa saka su ma shi ma ke bin haka ta kewayawa ina kewayawa tare suke kewayan haka ta kira ta ita kadai annabi ya kewaya ta tana wani inda duk inda duk ya cu inda duk ya juwa ita ma za ta juya haka ne suke dawa shi so bakwai ko gama ya je suka yi nafila raka a biyu a maqam Ibrahim da wa'annan manyan mala'iku sai gama suka sha ruwan zanzam sai gama suka yi sa'ayin safa da marwa so bakwai sun yi umra kenan annabi suka kenan to yanzu mu fara to nan take sai Allah ya umarci mala'ika kashfa ya ilu yace to a fara yayi hijaban duk duk sun mai zika kashfa ya ilu kowane hijabi ka a bashi arfi a bude shi duk duniya baki ɗaya kuma duk wani hijabi a yayi shi sai na Usman bin Affan radalanu ya ce a daren yana bacci kawai sai farka sai ga daren gaba ɗaya ko ina nan fari tar ya ce hannun so in ihu in ce jama'a ku farka jama'a ku tashi kiyama ta tsaya jama'a ku tashi kiyama ta tsaya ki sai ni kira daga hannun zata Allah na ce ya Usman wannan rana ba ranar kiyama ne ranar ganawan Allah ne da Annabi Muhammadu aka yaye hijabai inda annabi fara jumfara shine fara jumfaran kafas baki da yace tafal qaf dutsen qaf wanda shine ya kewaye duniya mu baki daya ya je wajen wannan dutsen ya ga abin da ke ciki yace ya ga halittu halittu mala'iku marasu iyaka marasu iyaka su kansu halittun ba su ma san Allah ya halitta annabi Adamu ba ba su Allah halitta shaidan ba ba su ma san Allah da annabi Adam ba balle shedan zikiri kawai suke tasbih kawai suke babin suke sai faɗin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan annabi sallallahu ya wuce su yace sai na je yace daga nan sai na wuce sai na je wata duniya a gaban wannan duniya na bayan dutsen kaf dutsen kaf na nasarar kaf wani ƙudan na maji shi ne kewaye duniya baki ɗaya bayanin shi sai ci lokaci mu wuce ya ce na je wata duniya na mata alamul misk duniya ne baki ɗaya ƙuranta da almiski ne sannan akwai ƙasashe dubu saba'in na wuce ce muka je alamul kafuri wata duniya ne baki daya kuranta kafura ne in ji annabi muhammad sallallahu eh yace na wuce ni da jibril muka tsara tafiya ta gaba dai har yanzu muka cimma wata duniya alamul ambar duk malaku ne tsantsa na ƙara tafiya muka hango wata duniya ana cikin alamun zumuruzu ba komi sai zumuruzu kuranta kuma ko ina mala'iku ne gabar da yamma ko darewa ba sa komai sai zikirin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu suna ganin annabi sai su zo su rungume shi su tarbe shi da marhabin da girmawa annabi ya ce muka wuce nan ya ce a nan dai a haka sai da na ƙetare ƙetare duniyoyi duniyoyi dubu saba'in na ƙarshe su baki ɗaya sannan muka dawo nan masallacin ɗakin ka'aba da na dawo na kalli sama haka ta da an yaye hijabai ce sai na hango wasu mala'iku sahu sahu sahu suna wucewa tun daga nan bangon duniya na arewa suna tafiya zuwa bangon duniya na kudu sahu sahu sahu sahu haka sun yi sahu sahu dubu saba'in wucewa kawai suke suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai nace ya jibril wasu malakun fa zuwa ne kenan yace ai ni kaina ba san su ba tun da aka su duniya suke wucewa kullum wucewa suke kuma ba su dana ba har tashin kiyama wucewa kawai suke yi wucewa kawai daga na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya shiga shiga nan jibrilu sai mu fara aiki saka ɗauko burada annabi zai hau annabi zai ce to yanzu kai jibrilu kai mun bishara da cewa zan je in gana da ubangiji na a yi mun wannan baiwa ne kaɗai tunani na al'umma na in na bar nan ni an mun baiwa al'umma na kuma nan wani bishara aka fara yin mu akan su wani bishara aka fara yin mu akan su nan take sayyidul wujudi wa alamu shuhuda annabi muhammadu sallallahu sai Allah ya ce ya rasulullah irfar asaka ya rasulullah dai kanka wanzur ila lawhul mahfuz kallu lawhul mahfuz dai kallu lawhul mahfuz sai kalli al'arshi sai kalli alkursi yace sai ya hango wasu alluna guda biyu da wasu annurai guda uku alluna guda biyu allon farko an rubuta fatiha tun farko har ƙarshe allo na biyu an rubuta ƙur'ani daga bakara zuwa nas sai annabi ce ya ubangiji to wa'in allama guda biyu menene ma'anar su sai Allah ya ce allan farko fatiha ne ina ma bishara kaman ka taso ina ma alƙawari kaman ka taso na rantsa da girma na na rantsa da buwaya na duk musulmi a cikin al'umma ka wanda biya wannan fatihan mai aya bakwai ne alƙawarin ba zai shiga gidan jahannama ba mai ƙofofi guda bakwai ka fara tare ka wannan alkawari ne ni da kai kamun ka taso yace wannan qur'anin kuma na wannan allo ne maka alkawari duk a cikin al'umma ka wanda ya biya qur'ani daga bakara zuwa nas zan bashi aljanna kuma za a dasa mishi itatuwa adadin harfan da ke cikin alqur'ani harfa na zahiri da suke bayyane da na baɗini wanda ka shafe su baki ɗaya harfan shine guda miliyan ɗaya da dubu ɗari da dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya adadin itatuwa na lemu gwaiba ayaba abarba gwanda na kayan marmari na gida aljanna za a dasa maka tushe tushe miliyan da dubu ɗari da dubu goma da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kuma shine adadin hawan benayen aljanna da za a baka in ka biya fatiha ka biya ƙur'ani baki ɗayanta za a baka aljanna mai hawa hawa hawa benaye hawa hawa miliyan ɗaya da dubu ɗari da dubu goma da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji na gode wasu annuran fa har sai guda uku ke na farko ayatul kursi ne ga san ayatul kursi ne duk wanda ya biya sa a cikin ka nema alƙawarin ran kiyama zai ganni mu shafa hakan gaba da gaba yace har sai nabi ta faya ubangiji yace har san qul huwallahu kenan qul huwallahu kenan mai aya hudu duk wanda ya biya ta a cikin al'umman ka zan shayar da shi ruwan ƙoramin nan guda hudu ruwan ƙoramin ruwa ɗin alharin min ma'in gair asinin wa alharin min labanin ko wa alharin min hamrin wa alharin min asalin musaffa duk zan shayar da su ne ma alƙawarin haka kamun ka taso yace ya rasulullah ya ubangiji kuma hasatan auku fa hamsin farko ayatul kursi na biyu kul huwallahu na gumba yace ya sun kenan tana da ayoyi guda 80 duk wanda ya biya ta zan ba shi rahamomi guda 20 a duniya rahamomi 20 lokacin mutuwar shi rahamomi 20 a kabari rahamomi 20 kuma a filin kiyama ya ne gaji da shi nan ya ubangiji na gode da nace ta jibrilu mu kama tafiya sannan annabi sallallahu ya hau kan burada ya zauna sai buraɗa ta nisa ɗanyi ɗan tuɗu sai ya ce ce buraɗa an zubi jibril bai san kowa ne ne ba ta ce yani bai na san dai annabi adam ya hau bayana annabi ibrahim ya hau bayana ya ce to wannan ya fi su wannan shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kike yin kuka saboda shi ta ce ya jibril shine wannan ya ce shine ta ce ya jibril قل لصاحب الوجه الانور والجبين الازهر والحد الاحمر والحوض والكوثر ان يدخلني في شفاعته يوم المعشر يا جبريل كجايا wannan mai hasken fuska wannan mai hasken goshi wannan mai cin kumatu wannan mai alkausara ya sa ni a cikin ceton shi a gobe kiyama annabi ce na lamunce miki na lamunce miki na lamunce miki daga nan annabi muhammad sallam ya hau kan buraka jibrilu yana rike da linzamin dokin mika'ilu ya dafa raƙuman ita ce buraka ya dafa buraka israfilu shi ce gyara alkabban annabi muhammad sallam israfilu shi ce gyara alkabban annabi yana zauna daidai ya rasulallah zauna daidai ya rasulallah shi ko jibrilu yana rike da manzani shi ga ainihin kuwa ya dafe shimfiɗin da aka yi a kan wannan buraka shi ko malaka isra'am rige-rige ya ƙara tsawo ya ƙara kauri ya ƙara ƙiba sai mazurai yake yi sai zara idanu yake yi yana huci yana ta kuɗi daga waye ina ina ta ne kawo raini wa zai kawo raini wajen annabi muhammad sallam wa zai ji tsoro su kunya